بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وأجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayaku muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin horewansa da kudurarsa ya kawo mana safiya ta asabar yau muna ashirin ga watan juma'a ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1443 wanda a kidayen turawa yau muna 25 ga watan 12 shekara ta 2021 mun da wannan majalisi domin ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na babban malami al-imam muhammad bin abdul wahhab muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa idan yan uwa ba su manta ba sati da ya gabata mun kammala karatu a cikin wannan babi babu ma ja a fi zimmatin lahi wa zimmatin nabiyihi babin da ya magana akan alkawarin Allah da alkawarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mun ji cewa alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala ya wajaba a girmama shi ya wajaba kuma idan an ɗauka a cika wanda malin ya kawo mana ayan alkur'ani mai girma ya kawo mana wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda duk dai mun karanta su kusan a cikin majalisi guda biyu a yau babin da za mu tashi insha Allahu shine babi na 63 a cikin wannan littafi malin ya ce babu ma ja'a fil iqsani ala Allah babin da zo zai magana akan yin rantsuwa akan Allah abinda ake nufi da yin rantsuwa akan Allah shine kai rantsuwa ga Allah cewa Allah zai yi kaza ko ba zai yi kaza ba alhalin nafsi bai zo da cewa Allah zai yi ko ba zai yi ba abinda nafsi ya zo ya ce Allah zai yi kaza ko Allah ba zai yi kaza ba idan ka yi rantsuwa da Allah akan wannan ka jaddada abin da Allah ya tabbatar ne wannan kaga babu wata damuwa a kai kamar ka ce wallahi tallahi Allah sai ya azabtar da fir'auna kaga wannan nasi ya zo nuna cewa qarar fir'auna kafiri ne kuma dan wuta ne a cikin alqur'ani haka nasi ya zo da shi a cikin hadisi haka ya zo da shi to kaga wannan kana jaddada abin da Allah ya tabbatar ne ko kuma ka ce wallahi tallahi sai Allah ya ce miki da'awa ta gaskiya akan ƙarya kaga wannan qur'ani ne yazo da shi inna lana sura rusulana walladina amanu fil hayatid dunya to amma abin da nafsi bai zo da shi ba sai mutum ya ce wallahi Allah zai yafe mu wani wallahi Allah ba zai yafe mu wani ba wallahi wani dan aljanna ne wallahi wani dan wuta ne wallahi abu kaza zai faru wallahi abu kaza ba zai faru ba to wannan babi shi ne zai yi magana a kai kamar yadda malamai suka da yani cewa wannan kofa ce guda biyu akwai kofa na halal akwai kofa na haram amma domin mu gane da kyau gurin ba da waɗansu misalai wanda mai yiwuwa da kanku ku iya lalubo kowane mazauni daga cikin kofofin nan guda biyu a ɗauka mutum sai aka sami wani uba sai ya ce maɗan shi wallahi sai ka ci abincin nan ko aka sami wani shugaba sai ya ce ma wani talakansa wallahi sai ka ci abincin nan to wannan ku ɗauke shi a ƙofa guda ɗaya ƙofa ta biyu sai aka samu wani masoyi ya ziyarci masoyinsa sai masoyin ya kawo masa abinci sai ya ce ba zan ci ba sai ya ce wallahi sai ka ci wallahi sai ka ci ko kuma mata da mijinta miji ya dawo tafiya yarhamukallah miji ya dawo tafiya ta yi mishi abinci ta kawo mishi sai ya ce ba zan ci ba sai ta ce wallahi mai gida sai ka ci wa'annan misalai guda biyu da na bada a gefe guda ban sani ba ko za ku iya gane bambancin su wannan shugaba ne ko uba ne mu ɗauka ma ko malami ne tsakankanin shi da ɗalibi ya ce wallahi sai kai wannan kuma mata da miji ne soyayya ya daɗi ko kuma wani masoyi da masoyinsa ya ba shi abinci ko ya yi mishi kyauta ya ƙi karɓa ya ce wallahi sai ka karɓa ko suna da bambanci to menene bambancin waye da bambanci mana na'am
wanda aka yi wannan yi masu yaran tsohon in ba a yi ba yana da ikon da zai ɗauki mataki
na'am don ka yana iya tilastawa a yi
kun fahimci batunsa da kyau shi wannan misali na farko da muka buga misali da shugaba ko da uba ko da wani malami da ɗalibi shi wannan ɗan uwa sai ya ce ai wannan yana nuni akan ya isa ne wannan rantsuwan da ya na isa ne idan ba a yi ba zai iya ɗaukan mataki to na ji wannan bayanin to na biyun fa kuma na biyu in ba a yi ba ba zai ba lalle ya iya ɗaukan wani mataki ba amma dai yana so ya nuna kuma yana da wani tasiri
to alaikun salam ya ce na biyun ba lalai iya ɗaukan mataki ba amma dai na son ya nuna tasirinsa wannan duka maganganun gaskiya ne amma na'am
kafa na farkon shi ne wanda ya uba na'am ko malami ko shugaba Mhm.
wani da ba ba
to maganin sa yayi daya na farkon nan umarni ne umarni ne yake badawa to na biyun fa na biyu kuma da kone na biyun kuma roƙo ne a hasancin Allah ya saka muku da alkhairi to idan Allah ya sa mun gane wannan da kyau to za mu gane wannan babin shine malamai suke cewa masu rantsuwa akan Allah sun kasu kashi biyu akwai wanda yake rantsuwa ga Allah takabbur wa tajabbur wa ta'azum wa ta'ali ala Allah wanda zai rantsuwa da Allah yana jin isa yana jin wani ujubu kamar yanzu ya isa ya raba haƙƙi tsakankanin shi da Allah zai tsoma ma Allah a cikin baki a cikin mulki kamar yana jin cewa ina da rabo a cikin al'amarin Allah me yiwa ko dai saboda irin ibadan da yake yi ko kuma saboda zurfin iliminsa ko kuma dai saboda ya rena mutanen da yake magana da su yana ganin shi ya fi su don haka sai ya ce na rantse da Allah Allah ba zai maka kaza ba ko na rantse da Allah Allah zai maka kaza to wannan haramun ne kuma na ne a cikin tauhidin bawa saboda waɗancan abubuwan da muka kawo wannan nau'i ne na girman kai da isa da al'ujub ujubu kila an fahimta ma'anar ujubu wato ujubu shine mutum ya ibada yana jin kamar shi yake jin Allah ba shi ba faɗi yake ba amma zuciyar shi ne tana karanta mishi cewa yanzu ka zuwa aljanna ta yarge yanzu yanzu irin haddin qur'anin da nake irin qiyamul laylin da nake yi irin sadaka da nake yi irin abu kaza da nake yi ya ma za a ce ma Allah ya mun azaba har ba ma gumi ba kun fahimta da haka yanzu wannan zuciyar shi tana karanta masa cewa shi ne yake bin Allah ba shi sannan yana kuma ganin wani bai kai ba wani bai kai ba wani ma bai kai ba duk na fi su wannan ya sanya shi yana iya kiyaye ko kuma yana iya raba falalan Allah ga wanda ya dama to wannan la shakka haramun ne kuma la shakka naqas ne da tawaya a cikin tauhidi to shi kuma wannan misali na biyu kamar yadda kuka kawo roƙo ne akwai wanda yake ƙaunan shi da Allah da kyakkyawan zaton shi da Allah da kwaɗayin Allah subhanahu wata'ala da roƙon da yake masa zai iya yin rantsuwa akan Allah amma ba barin girman kai bane kamar wancan babi na biyu ne da kuka yadda cewa roƙo ne idan masoyi ya ce wa masoyin shi ga abu kaza ya ce ba zan karɓa ba ya ce wallahi sai ka karɓa a wannan lokacin kamar yana son ya ce ne ina roƙonka dan Allah ka karɓa amma sai ya kawo shi da wallahi sai ka karɓa ka ba shi abinci ya ƙi ci sai ka ce wallahi sai ka ci ba tarsa ka shi kake yi ba kamar kana so ka ce ne ina da matsalancin bukatun ka ci abincin nan da haka nau'in roƙo ne da kuma kyakkyawan zato ga Allah kila an fahimta domin a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce anna min ibadillahi inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarrahu daga cikin bayi akwai wanda yake idan ya yi rantsuwa da Allah sai Allah ya kubutar da shi saboda kwaɗayin shi da Allah da ƙaunan shi da Allah da irin kyakkyawan zaton da ke tsakankanin shi da Allah kaga wannan la shakka halas ne kuma shine yazo a cikin wancan hadisi ruba ash'afa madfu'un bil abwab law aqasama adil law aqasama billahi la abarrahu akwai mutumin da zaka ga wato talaka mare shi amma kuma ta kai ga idan ya rantsuwa ga Allah Allah sai ya kubutar da shi kaga yakan iya cewa wallahi za a saukar da ruwa wallahi wani zai dawo wallahi za a sami yalwan arziki to irin wannan shi za ka ga yakan yi rantsuwa ne baya ga wancan kofar na kaunin shi da Allah da kyakkyawan zaton shi ga Allah da kuma wato irin yadda yake nuna tsananin kwaɗayin shi zuwa ga Allah kamar addu'a yake yi to za kuma ka ga irin wannan rantsuwan yakan yi ta ne wurin jawo alkhairi gare shi ko ga al'ummar musulmi sai an fahimta ba yana tsoro baki ne a cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ko wancan na farko da ya zama na kasu ne a cikin tauhidi baya ga isa da girman kai da da jin yana jin Allah bashi da walakanta mutane to zaka ga kuma rantsuwan ka galibi takan koma ne zuwa ga tsoro baki a cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai yi kaza ko Allah ba zai yi kaza ba kai ka ce sun yi tarayya da Allah ne wurin abubuwan da Allah ya mallaka to shine wannan babi zai magana akai idan dai mun fahimci wancan karkaso guda biyu da kyau to mun warke daga iskalin da ke cikin wannan al'amarin dan karka duk wani lokaci an ce maka ga wani yayi rantsuwa akan Allah sai ka dauka to ai nasu ya hana eh akwai wanda nasu ya hana shine wancan mutum ta kofa ta farko amma wannan na biyu shi kuma sauƙinta za ka ga mutumin da ba kowane kara duka zai iya yin wannan ba kamar kai yanzu a ce maka yi rantsuwa da Allah cewa an jama za a yi ruwa ba za ka yi wannan gangancin ba saboda ka san ɗasawanka da Allah da soyayyanka da Allah da kyakkyawan zaton da kake ma Allah ka san bai kai ba ka san bai kai ba amma akwai wanda yake zuciyar shi ta riga ta koma ga Allah irin fahimtar juna da ke tsakankanin shi da Allah subhanahu wata'ala mahalicci da kaunin da yake ma Allah da kyakkyawan zaton da yake ma Allah wani lokaci zuciyar shi tana iya gaya mishi wato saboda irin wancan darajojin da yake cikin zuciyarsa ya ce wallahi Allah zai dawo mana da wani dauka a ce an yi kidnapping din wani ne aka zo aka ce jama'a taimaka da addu'a sai ce wallahi zuwa gobe zai dawo shi ba shi da wani masaniya tsaban kyakkyawan zato ga Allah da roƙo da kuma wato irin kwaɗayin da yake da shi a wurin Allah sai kuma ka ga mutum ɗin ya to kaga wannan za ka ga ba kowa ma ke iya yi ba kai ma aka ce maka yanzu kai wannan kai ma ka san ba ka kyauta ba ba ka kyauta ta mu Allah da yake sake da irin wannan matsayin ba to akwai wanda yake kuma su zuciyarsu ta riga ta sadu da Allah soyayyarsa da Allah ta kai ga cikin iya irin wannan an fahimta da aka karka ji gobe a ce maka ga wani sahabi ya yi rantsuwa da Allah cewa za a yi kaza sai ka ce to shi ne nasu hana ba shi ne nasu hana ba wanda nasu hana shi ne za ka ji a cikin wannan babi da malin ya kawo an gane wannan karkasuwan nasu guda biyu to Allah shi taimake mu malai ce an junduli bin abdullahi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala rajulun والله لا يغفر والله لا يغفر لفلان فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم عليك بن الجندب بن عبد الله البجل رضي الله تعالى عنه yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wani mutum ya ce wato kaga manzo Allah yana ba da labarin wani abin da ya faru a cikin banu Isra'il ko wata al'umma ta daban asali kamar yadda hadisin ya zo a cikin sunan Abi Dawud kaga wannan riwayin al-Imam Muslim haka al-Imam Muslim ya kawo shi kamar yadda malam ya kawo shi anan amma asalin riwayan tana da kisfa tana da tarihi wani abu ne da ya faru annabi ya ba da labari ne cewa akwai waɗansu mutane guda biyu a cikin banu isra'il to kaga wannan kisan ta faru ne a cikin banu isra'il waɗannan mutane guda biyu abokan juna ne sai dai ɗayan mai zunubi ne ɗayan yana zama cikin zunubi kullum za ka gan shi cikin zunubi ɗayan kuma mai himma ne gurin ibada ba malami ba ba malami ba ne ɗayan mai himma ne gurin ibada ya ce wal akaru mujtahidun fil ibada ɗayan kuma mai himma ne gurin ibada fa kana la yazalu al mujtahidu yara al akhar ala dhanb shi wannan mai himma gurin ibada kullun yana ganin wancan abokin nashi a cikin zunubi fa yaqulu sai ya ce mishi aqsir wani ka daina wannan abin da kake ba daidai bane ba yana umarni da abu mai kyau kenan ba fa wajadahu yawman ala dhanbin wata rana sai ga wannan dai abokin na shi na cikin zunubin sa da ya saba dan ba yau ya fara ba fa qala lahu sai wannan ustazin ko kuma dai a ce wannan mai ibada ustaz ai yana zuwa makaranta sai wannan mai ibadan sai ya ce aqafi wani wannan zunubin da kake yi da laifin nan da kake yi ka dina fa qala sai shi wannan mai zunubi sai ya ce masa khallini wa rabbi kai ka tsale da mahalicci na kai ka fita sha'anina da mahalicina abu isa alayya raqiban Allah ne ya aiko ka ka rika dako na kana samun ido sa'idawa masu bacci da ido daya Allah ne ya aiko ka ka samun ido ka kyale ni ka fita sha'anina ni da mahalicina kai faqala sai wannan ni ibada sai maganar ce masa girma sai ya ce wallahu la ya zafiru Allah lak wallahi la ya zafiru Allah lak sai ya ce na rantse da Allah Allah ba zai gafarta ma ba subhanallah wala yudkhilka aljanna Allah ba zai shigar da kai aljanna ba faqbid arwahuhum sai Allah ya karbi rayukan su su biyu fajtama'a inda rabbil alamin sai suka haɗu a gaban Allah وقال لهذا المجتهد sai Allah subhanahu wata'ala ce mu wannan muhimmin ibada a kunta bi aliman ka san kudura ta ce ka san ka san abin da nazartar ne aw alama fi yadi qadiran ko kuma ka mallaki abin da ke hannuna ne na rama da gafara ka mallaka ne ko ko ka san abin da nazartar na hukunta ne wa qala lil mudhlim Allah ya ce ma wannan mai zunubi izhab fa dukhul janna da rahmati je ka rahmata na je ka shiga aljanna da rahmata ka je ka shiga aljanna wa qala lil akhar aka ce ma wannan mai himman ibada izhabu bihi ila an ku tafi da shi ku kai shuta kun fahimta ku tafi da shi ku kai shuta wannan ita ce kissa kamar yadda al-imam Abu Dawud ya kawo ta kamar yadda al'imam abu dawud ya kawo to shi ne malam sai ya kawo riwayin al'imamu musulun nan kasance yana son ya rika taƙaita riwayoyi sai malam ya kawo riwayin al'imam musulun cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari qala rajulun wani mutum ya ce wallahi la yaghfiru li fulan wallahi la yaghfiru li fulan Allah ba zai gafarta mu wani fa qala Allah azza wa jal sai Allah ne girma da buwaya ya ce man allazi yata'alla alayya wane ne ke rantsuwa a kaina Allah aghfira li fulani cewa ba zan gafarta ma wani ba wane ne wannan isasshen wane ne wannan mare kan garin da ke rantsuwa gare ni cewa ba zan gafarta ma wani ba inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalaka to ni na gafarta masa kuma kai na bata aikinka rawahu muslim wannan hadisi al-imam muslim shi ne ya rawaito shi to kaga mahalli shari'a a cikin wannan hadisi ya yi rantsuwa a kan Allah cewa Allah ba zai gafarta mu wani ba to wane ne ya aike shi ya san abin da Allah ya hukunta ni a cikin iliminsa na gaibu ko ko sun raba mulki ne da Allah ko ko ya isa ne ya tsoma baki a cikin mulkin Allah subhanahu wata'ala to kaga wannan mummunan kuskure ne ya waje ba kowane mutum ya zama yana da ladabi ga Allah subhanahu wata'ala karkar ka tsoma ma Allah baki a cikin mulkinsa. Duk abin da nafsi bai zo da shi ya faɗi kaza ko kaza ba, to ka bar ma Allah yana karkashin mashi'ar Allah. ko ni girman zunubin mutum a zahiri abin da kake gani baka san da mene zai cika ba domin nasu ya ce mutum yakan yi aiki aikin yan wuta har sai ya rige tuƙa guda tsakankanin shi da aljanna da mutuwa sai mutum ya zo ya aiki irin na yan aljanna kuma Allah ya gafarta masa kai shiga aljanna haka nan mutum kan ci aikin yan aljanna har sai ya rige tuƙa guda sai ko mutum ya koma ya aikin yan wuta kuma sai ya zama cikin yan wuta to wane ne ya san wannan babu wanda ya san wannan domin yana cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ne babu kuma wanda ya kewaye ilimin ilimin Allah da kar ka shiga tsakankanin bayi da mahalicinsu idan ka ga mutum na zunubi yi masa nasiha yi masa wa'azi kana iya kawo masa cewa nafsi ya zo ya bayani cewa masu laifi iri kaza to za su shiga wuta masu laifi iri kaza Allah ya tsine musu masu laifi iri kaza Allah na fushi da su amma ka nuna zatin wani ka ce wani kai dan wuta ne Allah ba zai gafarta maka ba to ko da kafirci mutum ke baka isa ka gaya shi wannan ba har sai in ya mutu a cikin kafirci idan ya mutu a kafirci ne babu kofar tuba amma ko kafirci mutum ke baka isa ka baka kirji ka ce wallahi tallahi wani dan wuta ne sai dai ka ce wallahi duk wanda ya mutu akan kafirci dan wuta ne wallahi wanda ya mutu yana kaza nafsi ya tabbatar da kaza amma ka dubi zakin mutum ka ce wani dan wuta ne to ba ka da irin wannan dama to a cikin wannan hadisi a malamai sun ta kokari su kawo mun dai sani cewa rahamar Allah ta yi lauci komi amma ga wannan bawan shi kuma aiki kaɗan yayi an ce a wuce da shi wuta sai malamai suke cewa idan ka lura da kyau ka lura da da ka lura da irin tattaunawar shi da wancan akwai nau'in ujubu a tare da shi tunda har ya isa yi rantsuwa akan Allah cewa Allah zai yi kaza Allah ba zai yi kaza ba na ɗaya dai ya kwaci wani abu daga cikin mulkin Allah wannan ba kankanin kuskure bane girman zunubin shi ya fi girman zunubin mazinaci saboda yanzu ya hari zatin Allah subhanahu wata'ala ne ya hari rububiyya da uluhiyyan Allah abin da Allah yake mallaka to ya shigar da kanshi cikin mulkin Allah dubi annabi sallallahu alaihi wasallama ne fa a wurin yaƙi aka karya masa haƙori aka fasa masa goshi jini na farara daga goshinsa sai ya ce kaifa yuflihu qaumun shujju wajen nabiya ya za a yi mutanen da suka fasa goshin annabi suna zubar da jini suke nasara ne Allah ya ce masa ai mun karanta a baya ne ya ce masa laysa laka min al-amri shay'un kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka mallakan komai cikin al'amarin Allah kar ka tsoma baki cikin abin da ba ruwanka shine ma'anar wannan magana kar ka tsoma baki cikin abin da ba ruwanka in Allah ga dama ya gafarta musu in Allah ga dama ya musu azaba sun da yi zalunci amma lamarin na Allah ne kuma a cikin waɗannan mutanen sai gashi waɗansu daga cikin su sun musulunta sun shiga aljanna ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai mallaki bai mallaki ilimin Allah ba bai ko mallaki mulkin Allah subhanahu wata'ala ba mulki ga baki ɗaya na Allah ne Allah ya ma'annabi tsawa laita laka min al-amri shay'un to idan an yi ma'annabi haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ko kaifa kun fahimta to da ka kuskure ne babba mutum ya zama kamun wani wakilin Allah ko kuma kamun wanda suka raba mulki da Allah yana tsoma ma Allah mulki a cikin bayanka to wannan babban zunubi ne sannan wannan mutum kamar yadda muka ce akwai nau'in ijab bin nafs wanda kuma wannan rashin wannan shine roman ibada kaga al ibada ma'ananta ma a lugar larabci azulla ne wal khudu' to shi ne ma'anar al-ibada ba a larabci akan ce tariqun ma'abad bi ma'ana muzallal hanyar da aka lallasa shi ake ta bi ba kaya ba kwata ba waye ba waye sai a ce tariqun muzallal ma'abad wato hanyar da yake ya lallasu to ma'anar ibada shine ka lallasa kanka kayo kasa ka zama zalil kaskantacce khabe wala kantacce amma ga Allah to to yayin da mutum ya rasa wannan khudu'in to anan ne ake samun ijabu bin nafs mutum ya rika jin shi ma ai yayi wani abin da yake na jin Allah ba shi kaga a wannan lokaci roman ibadan ma da yake babu ita ibadan da yake ya zama layi ai ya ma wuce layi ya wuce layi duk wani abin kaman abinci ne duk abin da kasan yana gina gangan jiki a ce ba shi a cikin wannan abincin to haka ibadan da yake yi kenan yana ibada amma ba shi da wani nauyi a wurin Allah saboda zuciyar shi tana karanta mishi cewa yanzu fa yana nan yana jin Allah ba shi in ma da za a kalli ibadansa ne to kila ya kamata ma a ba shi aljanna iri kaza da iri kaza da iri kaza ne shi yana ganin kamar ibadan shi ma ta wuce aljanna ɗin akwai wanda zuciyar shi take gaya masa haka to da zarar mutum ya kai irin wannan to ibada ta sama ba ta da kima a wurin Allah sai dai ta aikin banza Allah ba ma zai karbi ibadan ba saboda girman kai da alfahari da isa ta riga ta shiga cikin wannan ibada to da haka wannan mutumin ya haɗa waɗannan yana neman ya kwaci mulkin Allah sannan kuma ga nau'in ijab a tare da shi sannan kuma yana jin ya ɗaukaka a cikin Allah a cikin al'amarin Allah ya isa ya wakilci Allah subhanahu wataala waɗannan manya manyan laifuka sun kai ga Allah subhanahu wataala ya haramta mishi shiga aljanna kun gane magana da kyau to don haka duk halin da kake ciki kai bawa sai kai takakon ka kar ka rika wakilcin Allah cikin mulkin sa a cikin bayinsa ka bar Allah da bayinsa ya Allah zai da wani wannan fi mashi'atin lahi ya Allah zai da wani fi mashi'atin lahi ba hakkin ka bane ka tsaya kana tantancewa kana raba ma mutane aljanna da wuta tun a duniya jama'a kun san wannan da kyau to kuma wannan zai bayi zuwa ga abu na biyu shine galibi zaka ga masu bautan Allah musamman musamman a cikin malamai da ɗaliban ilimi zaka ga ba kishin su na Allah bane kishin su na kansu ne me nake nufi da wannan magana kana iya ganin bawa ya fahimci wata matsala a kaikaici tsawon lokaci ya shahara da ita a kaikaicen nan ne ya shahara da ita idan da ka zo kai masa gyara sai kishin kanshi ya taso masa sai ya ƙi yadda ya fakko ya koma kan wancan abin da yake kai na kuskure wannan lokacin ba kishin addini ne kishin kanshi ne kawai kun gane abin da nake nufi ya riga ya yi matsaya cewa abu kaza haram ne ko abu kaza halal ne kaga ai addinin na Allah ne to yanzu ya bayyana cewa abin da yake kuskure ne ba daidai bane to sai kai kokari ai kokari a gamsar da shi amma sai ka ga ya tsaye na tijayya a wani lokacin kuma ba yana kishin addinin bane dan da addini yake kishi to zai tsaya ne kai ya fahimci gaskiyan addini Ali Mala Bakar Gumi na sha ni ba na kunya idan mai kuskure goban ce mai kuskure. Babu wani abin kunya ciki. To duk wanda ke kunyan ya wato kuskuren shi ya bayyana. To wannan yana wakiltan kanshi ne ko yana wakiltan addini. Yana wakiltan kansa ne yana kishin kanshi ne. To shi kuma duk wanda ya ce zai wakilci kanshi ne da yawun addini to sai Allah subhanahu wataala ya tona mai asiri. Kula da kyau galibin waɗanda suke wakiltan kawunansu da sunan addini to sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya zubo da su kasa in girma ne yasa yake wakiltan kai shi to sai Allah ya zubo da girman kasa in san duniya ne da san mulki sai ga Allah tona mai asiri hatta ta haddasa anhu nas wa yazidu ko sai kaga mutane sun koma suna tattauna wani ya fi san duniyar siya wani magana nan da ya faɗi ba gaskiya faɗi ba wani sai kaga mutane Allah subhanahu wata'ala ya zuzuta shi ga mutane to shi yasa mutum ya tsaya kawai ya wakilci addini a iya abin da ya fahimci a cikin addini ya faɗi abin da kuma ya ƙarfin ilimin sai ne da al'amarin shi ga Allah Allah ya taimake mu Allah ya ce wa fi hadisi abi hurairata anna al-qa'ila rajulun abid a cikin hadisin abu huraira ka ga wannan riwayan jundud bin abdullah al-bajali to a cikin riwayan abu huraira ita ce dai na sunan abi dawud din da malin ya kawo da malin yake ishara zuwa gare ta to abu hurairah ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan mutumi abid ba alim ba abid ne bauta ne ba alim ba ba malami ba ita ce wancan riwayar da na kawo tun da ya ce wal akhar mujtahidun fil ibada yana da kokarin ibada ba a ce alimun ba a yawa yawan lokaci ba duka ba, a yawa yawan lokaci za ka ga idan ana kawo irin waɗannan abin kunyan da za ka ga bayi na yi ka ga a mutum ya yi abu kaɗan ya kai shuta sai ka ga ya ci faruwa ne ga adil shi yasa za ka ji ana ce maka kirista akwai ibada amma mafi yawa jahilci ya mamaye su akwai masu ibada sosai a cikinsu kun tuna wani babi can da muka karanta shi a baya wanda ya kashe mutum casa'in da tara da ya tashi sai je samu wani abid ya samu alim sai samu abid irin masu ci da bugurin din nan za ga ya daɗe yana ustazanci a masallaci amma ba shi duk karatun ma da ake a masallaci ba gane yake yi ba yana nan yana lazimi ana nan ana karatu a masallaci ya zo ya mai da hankali ya gane karatu yana nan ya ɗauki carbi yana nan yana lazimi ustazu ka aje wannan lazimin ka zo kai karatu saboda ga irin matsalolin da jahilci ke haifarwa ka zama abid ba tare da ka zama alim ba to ga irin matsalolin da yake haifarwa da wannan mutumin masanin Allah ne ya san ba za ka tsoma ma Allah baki a cikin mulkin sa ba to abid ne abid ne ya daidai yana ibada shekara talatin da biyar da kasan shi a cikin ibada ne shi yasa ƴan uwa akwai ƴan uwa masu himma gurin ibada za su tashi tun karfe uku su zo masallaci a ta ibada a karanta qur'ani a ta lazimi a ta zikiri amma an zo karatu sai su gudu wallahi da hadari a rayuwanka bawan Allah na rantsa da Allah wannan hadari ne hadari ne ga rayuwan bawa wai ya fifita ibada akan ilimi to wannan shi kuma yadda shaidan ya hudo masa kenan ga dai misalai wanda a cikin hadisi muke karantawa akalla a wannan majalisar mun karanta misalai yadda za ka ga mutum abid mai ibada inda za ka ga ya zurma nan da nan ya faɗa cikin azaban Allah subhanahu wataala ga kuma shi na ibada amma kasancen shi ba alim ba bai tsaye karatu ba shi yasa za ka ji har a cikin a cikin waɗansu hadisai haka ko da dai ba su inganta ba sai ka ji an ce maka baccin malami ya ta ibadan jahili yanzu wannan malami ne yana nan yana kwance yana bacci sai karfe biyar tsora kwata zai tashi ya shaka da wuce misali sai kana can kana ta karatun ƙwararri da dade to baccin nan nan shi yafi naka a gurin Allah baccin nan da yake yafi naka a gurin Allah yafi ibadin da kake saboda yayi bacci akan shari'a ya kiyaye sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya san abin da ke bata aiki da kai yana taka tsantsan kai mafi karanci dai zuciyar shi na sane da Allah zuciyar da ta san Allah nauyin ta a wurin Allah ba daidai yake da zuciyar da yake kawai sai dai ta ibada ba kun gane abin da nake nufi jama'a zuciyar da take ta san Allah ta san sunayen Allah da sifofinsa ta san aikace aikacen Allah ta san nasosa na shari'a Qur'ani da sunna ta san hukunce hukunce na shari'a da Allah ya saukar irin wannan zuciyar ko da mutum bai ibada ne na filfili ba za ka haɗa ta da zuciyar da take sai dai kawai mutum ya ta karatun ƙur'ani bai san abin da yake karantawa ba ya zauna ya ta subhanallahi bai san girman Allah ba ma kun gane abin da muke nufi da haka irin wannan salon ba gaskiya bane jama'a ba gaskiya bane ka tsaya in kana jin wannan kai ilimi sai ka haɗa da ibada to darajar ka kenan amma a ce kai akwai yamman ibada amma babu ilimi to ga irin sharrin da yawaita ibada ko kuma talike mai ibada amma babu ilimi ke haifarwa a cikin riwayin Abu Huraira manzon Allah ya nuna cewa wannan mutumin abid ne bauta ne ba malami bane kuma kamar yadda na ce mutumin nan da ya kashe mutum casa'in da tara da ya tashi yana neman fasa gurin wa ya tafi abid abid sai tafi gurin abid mai bauta ba mai ilimi ba da ya je gurin abid din ya suka kwashe sai ya ƙara dulmiya shi a Allah ba zai gafarta maka ba rai sai inda ka kashe wallahi ba Allah ba zai gafarta maka ba da ya je gurin alim annabiyu bai samu mafita ba ya samu mafita amma abid fa to ina sun hukunce hukuncen shari'a ballantana ba wani mafita shi ma karan kansa kila yana kan waɗansu nau'o'i kila a harshen shi ma akwai shirka a cikin aikace aikacen su akwai shirka akwai saban Allah a cikin aqidun su akwai miyagun tunani dangane da Allah ba zai iya warware makan shi ba lallance na warware mu da ka jama'a irin wannan salo mutum ya talike mai ibada amma ba zai mai da hankali akan ilimi kamar da yake mai da hankali akan ibada ba wannan hasara ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa da mutumin da ke ibada hadisi ne ingantacce hadisin safwan bin asal al-muradi a ba hadisin safwan bane shi wancan na marhaban bi talib al-ilmi an tambayi annabi sallallahu sallama wannan mutumin hadisin yana cikin at-tarjib wa tarhib wannan mutumin alim wannan mutumin abid ya darajar su yake a wurin Allah sai annabi ya ce ai wannan alim din yana da fifikon daraja a wurin Allah sama da abid ne bautan nan kamar yadda ka san bambanci na da mafi karancin daraja a cikin sahabbai ako kai ka dauki da ibnu abakar ba shine kowa daraja ba cikin sahabbai za ka iya gwama darajar shi da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ballantana ka ɗauki wanda ya fi kowa ƙasa wurin daraja a cikin sahabbai ya za ka yi kace za ka goma shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to darajar mai ilimin nan a wurin Allah fifikon shi kamar daraja ta ce in ka auna ni da mafi karanci daga cikin sahabbai za ka al'amarin ilimi ba wasa bane ba kuma wani shiriri ta bane ba shiriri ta bane da haka mutum ya tsaya mai da hankali akan karatu ya gane Allah shi yasa babu karatu kuma kaman karatun tauhidi shine zai gane da kai Allah ya sanar da kai Allah ya nuna maka yadda Allah yake to shine sai yake cewa qala abu huraira abu huraira yana cewa takallami bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratuhu a cikin riwayan abu huraira yana cewa shi wannan mutumin ya faɗi wata kalma wadda ta halakar da shi a duniyar shi da lahirarsa menene wannan kalma da ya ce Allah ba zai gafarta ma wani wannan kalmar ta halakar da shi a duniyarsa da lahirarsa wannan magana ta abu huraira asali bagawi ya kawo ya kawo hadisin cikakke cewa abu huraira yana zaune ne a masallaci sai wani mutumin yaman sai ya shigo ya gama ibada zai fita sai abu huraira ya ce kai dan mutumin yaman zo sai yake cewa zan yi maka nasiha kada ka yadda kada ka yadda ka ce Allah ba zai gafarta ma wani ba ko Allah ba zai shigar da wani aljanna ba sai mutum yake cewa to ai idan mun dan yi fushi sai kaga mutum yana gaya ma matan shi haka ko yana gaya ma wani ɗansa ko yana gaya ma wani ne mishi hidima cewa Allah ba zai gafarta maka ba to sai sayyidina Abu Hurairah yake cewa to naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shine sai kawo wancan kissan mutane biyun can a ƙarshe sai sayyidina Abu Hurairah yake cewa wannan mutumin ya faɗi wata magana wacce ta halakar da shi a duniya da lahira a duniya dai aikan shi ya lalace a lahira kuma zai shiga wuta ta ga matsala ta faru kuma akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wannan yace inna rajula la yatakallamu bil bil kalima ma yadhunnu an tablugha ma balagat wani lokaci sai ga mutum ya je faɗi wata kalma bai yi zaton hadarinta ya kai in bai kai ba amma يكتب الله له بها سخطة سخطه إلى إلى يوم القيامة sai Allah madaukan sarki ya rubuta mishi fushi daga nan har ran tashin alkiyama a wata yawa yake cewa inna rajula la yatakallamu bil kalima ma yara an tablugha haythu balagat mutum zai faɗi wata kalma bai tsammanin ta kai inda ta kai ba gurin hadari ya hawi biha fil nar 70 kharifan sai ta dulmiya shi a cikin wutan jahannama shekara 70 shi ya sa mutum ya zama mai ladabi ga Allah duk abin da ke da alaka da Allah mutum ya kiyaye akwai waɗansu matasa za ka ji suna amfani da waɗansu kalmomi wanda ke nuni akan walaƙanci ga wani abu daga cikin ababe na shari'a akwai wani bawa Allah da aka ce wai ana son a kira sallah ne a zo a tsaye da sallah to ya je ka mana je ka kyasta mana wai je ka kira sallah wannan ba walakantar da shari'a ba ne wallahi irin wannan kalmar sai ta dulmiyar da mutuncin azabar shekara saba'in wai je ka kyasta mana don Allah don Allah kiran sallah ya kama da abin da yake kyastawa to kaga abin akwai hadari a ciki Allah ka shirya da mu fihi masail cikin abin da ya gabata za mu fahimci al'ula mas'ala ta farko التحذير من التعلي على الله من جاء عندك صورة أكم متن يرد رسوة أكم الله الثانية مسألة تبي كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله من جاء شعوتا تنا قصر إيدا لتكم فما دي يد هنتم تاكلم شمايتي قصرش a ina muka fahimci wannan na ɗaya biya malam yana nuni ne akan akwai wani hadisi akan wannan mun mutu shi a baya can babin da aka yi magana akan mutane guda biyu san wannan an ce ka kusanta zuwa ga gunki ya kashe kuda nan take shi bauta an ba ku manta ba mun karanta wannan hadisi to anan ma malam yana son ya nuna maka cewa abin da zai kai mutum wuta san abu ne kankani yadda duk kake rena al'amari sai kai mutum wuta shi wannan mutumin a zahiri yana ganin yana ta ibada yana ta ibada yana ta ibada kuma ba a ce a cikin nasin ya daina ibadan ba yana ta ibadarsa amma kuma ɗan wuta ne aikin da yin kankani ne cikin sakan uku hudu Allah ba zai gafarta maka ba shi kenan an yi an gama wannan kalmar sai ta jefa cikin fushin Allah to wuta tana kusa da ɗaya daga cikin ku kamar yadda hancin takalminsa yake kusa da shi الثالثة مسألة أخرى أن الجنة مثل ذلك إذا ما الجنة هكذا من كان كان أبي متوزي سيداتي برحمة الله shi yasa ba ka rena ibadan Allah ba kuma ka rena saban Allah in ma ka yi saban ka da istighfari in ka takaita baka yi da'a ga Allah baka hada da istighfari shi ma ina muka fahimci wannan yadda mutumin nan aka ce wai Allah ba zai gafarta mai ba kuma sai gashi Allah ya gafarta mai bai taba tsammanin haka ba shi karan kansa sai dai akwai yiwuwan kumfa wannan shi ne saban Allah nan ma masanin Allah ne kuma ƙarin falalin ilimi akwai yiwuwar masanin Allah ne akwai ishara a cikin nassin saboda da yake masa wa'azin nan da yace mishi hallini wa rabbi ka kyale ni da mahalicci na ya nuna akwai wani sanayya tsakankanin shi da Allah ya nuna ya san Allah tukuna kun gane ya nuna ya san Allah me yiwuwa ma yana cin yana istighfari in dai tuban nashi da gaske ne me zai hana din yayi istighfari gobe ya fa sake fada ma wani zunubi Allah ya gafarta masa to kaga wannan ma ishara ce a cikin wannan hadisin da ke nuna maka falalin ilimi tun da ce kallini wa rabbi kaje ni da mahalicci na kamar ya ce ni na san yadda zan istighfari zuwa ga mahalicci to kuma gashi Allah subhanahu wataala ya gafarta mishin har ya shiga aljanna الرابعة مسألة فيه شاهد لقوله أقول شهدنا فإن فإن صا ديك إن الرجل لا يتكلم بالكلمة وتونس مغنى أبو هريرة تو أقول شهدا تأسكن نفسي نفس حديث شين وانس حديثي دمك قاوب دابيو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة بيدامد إترسي كسنشي قد أتسن عذابا الله شكرا سبعين قوابين ديك ما دهبا الخامسة مسألة بها أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه Allah yana iya gafarta ma mutum da wani abin da yake abin kuma baya so yana daga cikin mafi kyaman abu zuwa gare ka amma kuma sai Allah ya kafa hujjar shi sai ya gafarta maka zunuban ka da ne kuma kanka shi yasa duk abin da ya cutar da kai a duniya to kar ka zafafa ka mai da al'amarin ka ga Allah kai ihtisabi ka nemi lada a wurin Allah talauci ne Allah ya jefa maka akwai wanda talaucin na Allah zai shigar da kai aljanna ko ko kahon zuka aka sa maka akwai wanda wannan Allah zai shigar da kai aljanna ko ko sata aka yi maka ka san wani zai samu wani abu yana jin san abin sai a sashi akwai matsayin zafi to akwai wanda wannan ne Allah subhanahu wataala zai gafarta maka da haka akwai yiwuwan Allah ya gafarta ma bawa saboda wani abu wanda yake bawa na matsanancin kyaman abin sai Allah ya kafa hujja da wannan abin da ya same kan kuma sai Allah ya yafe maka shi yasa muke ta roƙon Allah wannan talauci da muke ciki da wannan matsala na rashin tsaro da tsadan abubuwa da gurɓacewan abubuwa to to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zama sanadiyan gafara gare mu to amma kaga za ka samu gafaran ne fa idan ya kasance ka iya control din harshen ka idan kai kana nan kana ganin Buhari ne ya talauta kamar yadda yake aqidan ka a baya Buhari in yazo zai zai azurta kaga ka dauki rububiyan Allah gaba ki daya kamar da shi zuwa ga wani kaga mutum ba zai samu gafaran Allah da irin wannan ba an gane abin da yake mutum ba zai samu gafaran Allah da daukar rububiyar Allah yana ba bayin Allah ba shine babin ai shi wancan ya kutsa cikin rububiyar Allah so amma ka dauka duka al'amuran suna hannun Allah Allah shi ke azurta shi ke talautawa Allah shi ke azurta shi ke talautawa ka kuma dauka cewa in ma musiba ta same mu to kuma asabukum min musibatin fa bima kasabat aydikum ka dora kana istighfari wannan bai kora kuma ka bada shawarwari ga shugabanni ga mu talaka hanyoyin da za a da fita daga irin wannan talaucin to kaga akwai yawan Allah subhanahu wataala ya gafarta ma bawa ta sanadiyan irin wannan amma ka tsar harshen kar ka je har kai izgilanci ga Allah za ka ji wani yana ce maka shi da wannan halin da ake cikin Allah ga rabo ku haram ta dawo mutane sun ta faɗin wannan a farko farkon mulkin nan to gashi yanzu boko haram in ta dawo har da kai kage izgilanci ne ga Allah wannan maimakon mutum ya ce mas'alallahu salamata wal afiya wannan hali da muke ciki Allah ka warkar da mu Allah ka kubutar da mu amma ba za ka ce ma Allah mu da wannan halin ga rama wancan sharrin ya dawo hadari to ba shi an ta gaya ma Allah ai mu da irin wannan halin da muke ciki ne yunwa ga rabo ku haramta dawo to ga boko haram din ta dawo da yi nake da nafi ne addini mutane da garkuwa da mutane mutane ana ta kuka kuma sun manci irin irin bakakin maganganun da suka rika yin ma'amma akwai yiwuwar mutum ne wannan kalman daga nan kuma Allah ya kushe da shi daga nan har tashin alkiyama Allah ka shirya tabbas babu la yustashfa'u billahi ala khalqihi babi na 64 babi da zai magana akan ba a neman ceton Allah akan bayansa ba a neman ceton Allah akan bayansa mun je kan ma'anar ashafa'a ai mun yi babin ashafa'a a baya ceto idan aka ce ashafa'a abinda ake nufi da ita shine kamar da yake cewa ceto ta ceton ne shine ka sanya wani mutum ya neman maka alfarma a wurin wani ba shine neman ceto ba neman ceto ke kana da kwaɗayin wani abu a wurin wani to sai kai magana da wani ya shiga tsakani ya je ya nemo maka alfarma a wurin wancan to wannan ba a yin ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fi karfin wannan wannan walakantar da rububiyar Allah ne walakantar rububiyar Allah ne da rashin ladabi ga Allah da rashin sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma arzikin Allah da yalwan falalansa idan ya kasance mutum ya tashi bari mu ba da misali da mutum uku da mutum na farko da mutum na tsakiya da mutum na uku mutum na uku shine yake da abin da wannan na farkon yake so amma na farkon bai isa ya je ya roƙa da kanshi ba bai ice ya je nima da kansa ba sai ya zo ya magana da na tsakiyar nan cewa ka je wurin wane mana ka nemo min abu kaza a wannan lokacin mutum na biyun nan da ya tashi ya tafi ya je yana nemo mu wannan na farkon kaga dai abu na farko da zai yi roƙo ne ko ba haka ba roƙo ne zai je ce wane ne ya ce Allah yana son ka ce maka mishi ka bashi abu kaza na biyun nan ba roƙo yayi ba yayi daidai a cikin ta ma Allah cewa Allah yana roƙon bayi Allah mawadaci ne Allah buwayayye ne sannan kuma tun da ka ga ya tashi zai je roƙo ma wannan wancan abin ya nuna shi bai mallaki abin ba din da ya mallaka ai kawai zai ce ne bari in baka to ya nuna bai mallaka ba to wannan ka ga kenan jibin ta talauci zuwa ga Allah ne ko kuma ya mallaka to amma dai ba dai zai iya yi ba wannan rauni ne jibin ta rauni ne ga Allah subhanahu wataala ya ko waɗannan matsaloli guda uku duk sun kore ga Allah ko dai talauci ko rauni ko gajiyawa to wanda ya nemi ya sanya Allah shamaki tsakankanin shi da wani to wannan ya walakanta da rububiyar Allah subhanahu wataala ya nuna talauci ne na Allah ya nuna rauni na Allah kuma duk waɗannan miyagun sifofi ne da suka hori ga Allah subhanahu wa ta'ala kun gane hadarin da kyau to bari ku ji abin da ya faru an Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu qala daga Jubair bin Mut'im radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ja'a arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutumin ƙauye balarabe na ƙauye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai ya ce ya rasulullahi sai ce ya manzon Allah nuhikatil anfusu rayuka sun galabaita rayuka sun galabaita waja'al iyalu kuma iyalai fa sun shiga cikin hali na kunci na yunwa wa halakatil amwalu dukiya sun sun sun hallaka dabbobi kenan sun mutu kamfanoni da muke da shi babu wutar lantarki duk sun tsaya sun kokone irin an gane irin wannan abubuwa sai ya ce fastaskila na rabba to don haka ka nemo mana shayarwar ruwa a wurin Allah wato kenan ruwan sama ya ɗauki hakan ya sabbaba mana rayuka sun galabaita inda kake samun ruwa yanzu sai kai tafiyan kilomita biyu uku ka je ka ɗan samo tulun ruwa ka dawo rai ya wahala ko bai wahala ba rai ya wahala sannan iyalai akan ɗan samu ruwa a samu abin da za a dafa to yanzu ba a ma samu ruwan ba ballantana a yi sanwa za a ji yunwa ko ba za a ji yunwa ba sannan kuma ga dukiya ta salwanta dabbobi suna ta mutuwa saboda babu ruwa sai ce to roƙo mana ruwa a wurin Allah fastasqi lana rabbaka nemo mana shayar da ruwa daga mahalicinka Allah subhanahu wataala fa inna nastashfa'u billahi alayka wa bika ala Allah lalle mu muna sanya Allah ya zama tsani tsanin mu zuwa gare ka muna sanya Allah ya zama tsaninmu zuwa gare ka wato muna neman taimakonka ta hanyar Allah ya nemo mana ceto a wurinka wato muna neman Allah ya nemo mana ceto a wurinka ka roƙe shi kun gano wannan bahaguwan tunani wannan bahaguwar tunani mun sanya Allah ya roƙo mana kai kai kuma ka roƙe shi ya ba mu ruwa shine al-istishfa'u billahi alayka muna neman ceton Allah zuwa gare ka an gane Hausa muna neman ceton Allah zuwa gare ka wato mun tasa Allah a gaba ya roƙo mana kai wannan ba a wulakantar da girman Allah ba an wulakantar da girman Allah wa bika ala Allah kuma muna tasa ta a gaba ka roƙo mana Allah kaga wannan ƙararren ilmin yayi mun tasa ka a gaba ka roƙo mana Allah kamar mu zo mu ce ne don Allah kuna ƙasa da Allah yi addu'a Allah ya mana kaza kaga wannan abu ne mai kyau to amma kuma mun taso Allah ya roƙe ka Allah yana roƙo ni ta'ala Allah an gane kun gane to kun ji inda matsalar take inda matsalar take kenan وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله sai abin yamma annabi sallallahu alaihi wasallam girma ya ji an tauye girman Allah subhanahu wataala sai manzon Allah ya fara sallalle a bakin bahaushe ko yana subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah yana girmama Allah yana kuma tsarkake Allah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah girma ta tabbata ga Allah to ma zala yusabbihu manzon Allah bai gushe yana tasbihi ba saboda yau gashi an an an kutsa cikin rububiyar Allah an walakanta da girman Allah an nuna Allah matalauci ne an nuna Allah mai rauni ne wannan abu sai ta ɗi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne yana ta subhanallahi subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah girma ta tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah girma ta tabbata ga Allah fa ma za la yusabbihu manzan Allah bai gushe da yana tasbihi hatta urifa zalika fi wujuhi ashabi har sai da ba shi karan kansa ba a fuskan sahabbai ma sai da aka gane tashin hankali da damuwa saboda sun ga yadda manzon Allah ya fusata sun ga yadda manzon Allah ya tsorata sun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi kwarjinin Allah da girman Allah ya ƙara cika zuciyarsa yana faɗin subhanallahi subhanallahi subhanallahi haka yake nana ta wannan yana mai nuna ma Allah girman sa yana mai kuma tsarkake Allah daga abin da aka sifanta Allah da shi na kaskanci da walakanci ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم sannan dai daga ƙarshe sai manzon Allah ce wai haka kai kai canka ya ce ma wannan balarabe wannan wai haka ana amfani da shi kalma ce ta tsoratarwa in ana son a tsorata sai a ce wai haka wani lokaci kuma ana son a kwaɗaita akan ce wai haka duka ana amfani da kalma amma a nan na tsoratarwa ne domin sun ce tsoratarwa ne ko kuma dai tambihi ne amma wani lokaci akan yi shi kuma domin ba don tsoratarwan ba domin nuna tausayi da rahama da makamantan wannan kila an gani yawwa a nisa sun zaga an yi wani abu sai ce wai haka sai kuma ga ya faɗi wani abu na tausayi da rahama to akan faɗe ta saboda wannan kishiyanta ita ce wailun ita wannan kaga babu wata rahama a cikinta sai annabi ya ce wai haka kai canka a nan gurin tsawatarwa ne a tadari mallahu kai ka san Allah kuwa kai ka san Allah zaka ce wai nastashu billahi alaik wai muna neman ceton Allah zuwa gare ka kai ka san Allah kuwa inna sha'an Allah a'azam min zalika al'amarin Allah ya wuce nan ya fi gaban nan al'amarin Allah ya girmama innahu la yastashfa'u billahi ala ahadin ai ba a neman ceton Allah zuwa ga kowane bawa kaga wannan ne sai annabi ya mishi musunta amma da ya ce wa bika alallahi kaga wabil abin nan wabi ka Allah kaga annabi da nishi musanta ana neman ceton annabi sallallahu alaihi zuwa ga Allah wato annabi ya roki Allah ya roko Allah lokacin da yake raye kaga wannan babu laifi zaka je ka ce ya manzo Allah roko mana Allah ka amma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi duniya fa sai dai kai tawassuli da sunnoninsa da bin da da'a ga Allah da makamantan wannan sai kai ta wasu bidi shi amma ba za ka ce kuma muna neman annabi sallallahu alaihi wasallam mana Allah ba domin annabi ya riga ya yi wafati wa zakara hadith ya ambaci hadisin har ya zuwa karshen sa rawahu abu daud al imam abu daud ya rawaito wannan hadisi sai da wannan hadisi ne da'i wannan hadisi ne da'i amma ma'anin shi haka yake ma'anin shi daidai ne amma hadisi ne wannan da'i zahabi ma ya rauna wannan hadisi a cikin ulu wallahi ala khalqihi hadisi ne da fihi masail cikin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula matsala ta farko inkaruhu ala man qala nastashfa'u billahi alayk mun jin da manzon Allah yayin matsanancin inkari akan wanda ya ce muna neman wato cetan Allah zuwa gare ka asani to matsala ta biyu تغيره تغير عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة أن قيل من الله يتنزى تنزى وقرر wanda yake har sai da aka fahimci wannan a cikin fusatan sahabbansa saboda wannan kalma da wancan mutum ya faɗi kalma ɗaya ce ya faɗi amma ya da ya mutsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me ne sai abu an taba haƙƙin Allah as-salikatu mas'alata uku annahu lam yunkir alaihi qawluhu nastashfa'u bika ala Allah manzo Allah bai mishi musun cewa muna neman ceton ka zuwa ga Allah ba sai dai muna neman ceton Allah zuwa gare ka wannan kalma ba ta da kyau amma muna neman ceton ka zuwa ga Allah wato muna neman ka shiga gaba ka roƙo mana Allah subhanahu wata'ala kaga da mishi musunta الرابعة مسألة هدى التنبيه على تفسير سبحان الله mun ƙara gane ma'anar subhanallahi Allah a cikin wannan hadisin saboda an taɗi zatin Allah subhanahu wata'ala sai annabi yana nana ta subhanallahi yana so ya nuna ma Allah girman sa yana kuma so ya tsarkake Allah a shekalman subhanallahi tana nuni akan tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga dukkan wata naƙasa ko tawaya ko aibi ko ci baya tana kuma nuni akan girman Allah subhanahu wata'ala الخامسة مسألة تجير أن المسلمين يسألونه الاستشفاء sahabbai suka roƙi manzon Allah ka roƙo mana Allah a saukan mana da ruwa wannan zamanin da yake raye lokacin da kuma ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sukan fita roƙon ruwa sai su ce to mu kuma gashi za mu tasa za mu tasa Abbas baffan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya roƙo mana Allah za mu tasa shi a gaba ya roƙo mana Allah sai sayyidina Umar ya ce to Abbas ni ke ka roƙon mana Allah subhanahu wataala wato a lokacin babu manzon Allah sai dai amin annabi sallallahu alaihi wasallam to ana fatan Allah subhanahu wataala yana kimanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuma kimanta mutanen gidansa to tun daga amin annabi sallallahu alaihi wasallama to miƙe ka roƙo mana Allah muna kyakkyawan zato Allah zai saurare ka sai kuma ya miƙe sai ya addu'a sai kuma kada Allah subhanahu wataala ya ba da ruwan sama to wannan shine karshen wannan babi babi biyu ya rage mana babi na gaba babu ma da fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam himar tauhid wa saddahi turuq ash-shirk mun yi irin wannan babin a baya har da wannan taken babu himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam jinaba tauhid in ba kuma ta ba to shine malamin sake kawo shi a karshe nan ba kuma nasin da ya kawo a cikin shi ya kawo a cikin nan ba idan nuna maka muhimmancin tauhidi da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba tauhidi kariya to in muka gama da shi kuma sai mu je babin da ke nuni akan girman Allah duk in ka gama tattara bayanan kuma to yanzu ka gane girman Allah subhanahu wataala sai dai abin ban takaici kuma bayi sun ki ba Allah girman da ya dace da shi to ma kadar Allah haka kadar wannan shine karshen jirsa mu ce insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana mun san cewa yau ana kirsimeti ko yau ne ashirin da biyar ga wata to har kullum dai dole ne kowane musulmi ya gamsu cewa duk waɗannan abubuwan da ake yi karya ne mafi karanci kenan kai gamsu cewa karya ne ana kiran ma Allah subhanahu wata'ala da a wannan kwanaki to dole kai kuma zuciyarka ta kudurta maka cewa ƙarya ne abin da ake yi kuma ƙara tsarkake Allah ka ƙara tsaftace Allah subhanahu wata'ala daga dukkan na ƙasa ko tawaya ka kuma gamsu cewa Allah subhanahu wata'ala bai rike da ba bai kuma rike mata ba wannan ya kuna lahu waladun walam takun lahu sahiba kuma karkai tarayya da makiya Allah wurin dukkan wani biki da suke yi ko ka ce musu happy christmas ko da ofis ɗin kuda karka ce ballantana har ka aika da wani abu ballantana a kawo maka abincin kirsimeti ka ci abincin kirsimeti ba abincin da aka yi shi a kwanakin kirsimeti ba abincin kirsimeti wa ma uhilla da ghairin lahi bihi kenan abin da aka ɗaukaka sunan wani Allah a kansa ba ana taɗe idan kirista ya maka kyauta cikin kwanakin nan kasa karɓa ba kun lura da kyau da bambanci wannan abinci an tattale shi ne don bikin kirsimeti wannan kuma abinci abinci ne na yau da kullum amma kirista ya baka a yanzu kana da bukata kana iya ci amma yanzu wannan an tattale shi ne na kirsimeti kamar irin na maulidi to irin wannan ba a cin irin waɗannan abinci muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da gidajen mu akan gaskiya ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bince nuna mana kariya ba mu ikon guje mata Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ka tsare mana wannan gari namu daga dukkan sharri Allah ka bulbulo alkhairi da yawa a cikin wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi Allah ka shirya mana yan matan mu ka jatta mana samarun mu Allah ka farjiyantar da kananan yaran mu Allah ka albarkaci shugabannin mu malaman mu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka taimaki gaskiya da ilimin su da rayuwarsu Allah ka taimake su da gaskiya Allah ka ƙara musu yalwa da buɗi da haske Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ka ji kan magabatan mu ka samu cika da imani wa sallallahu wa baraka ala nabiyyin karim subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh